من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kadar haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na al-Muhajirun da ke nan garin Ningi domin ci gaba da tafsiri cikin Alkur'ani da girma inda muke tafsiri a cikin suratul Baqara jiya mun tsaya aya ta 200 67 insha Allah yau kuma za mu tashi aya ta 268 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu amin yau muna talata 14 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan jira Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da uku ga watan uku shekara ta 2026 miladiya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب حياك الله الله تبارك وتعالى يسير الشيطان يعيدكم الفقر shaidan yana muku yana tsoratar da ku ne da anashin wato talauci shaidan yana firgitar da ku idan kun ciyar za ku yi talauci wallahu ya'idukum maghfira wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah tabaaraka wa ta'ala kuwa wato yana muku alƙawarin gafara da gare shi da kuma falala ƙarin arziki wallahu wasi'un alim Allah tabaraka wa ta'ala shine mai yalwa wanda yake yalwata wa bayi alim kuma shine masani subhanahu wa ta'ala shedan yana muku wato yana firgitar da ku yana tsoratar da ku talauci wa ya'murukum bil fahsha yana kuma umartar ku da yin ruwa Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan yana muku alƙawarin gafara daga gurinsa idan kuka ciyar wa fadlan da kuma falala zai ba ku arziki sakamakon wannan ciyarwa da kuke wallahu wasi'un Allah tabaraka wa ta'ala shine mai yalwa shine maudaci shi yake yalwata wa bayan sai yake musu wato arziki alimun shine masani yubtil hikmata man yasha Allah tabaraka wa ta'ala shi yake ba da hikima ga wanda ya so wa man yubtil hikmata duk wanda aka bashi hikima faqad utiya khairan kathiran hakika an bashi alkhairi mai yawa wama yadhakkaru illa ulul albab Allah tabaraka wa ta'ala ce ba kowa bane suke wa azantuwa ba illa ulul albab sai dai ma bauta kan kullum masu hankali ne kawai amma marasa hankali aikai aikai Allah tabaraka wa ta'ala wato bai kaddara musu shirya ba duk abin da za a yi ma ba za su ji ba ba za su gane ba shedan kullum idan mutum zai aiki na alkhairi zai ciyar zai tallafa sai rika raya maka cewa akwai bukatunka akwai kaza wanda ya zama dole kai maka a gabanka to wannan shine mai tsoratarwa ta shedan din a shedan yu'idukum al-faqr shedan yana muku yana tsoratar da ku ne wato talauci wa ya'murukum bil fahsha yana kuma umurtar ku da yin alfasha alfasha da ake nufi a wannan aya wato shine ruwa ita ce al-fahsha an rawaito daga kalbi yake cewa dukkanin alfasha cikin alkur'ani dukkanin ayoyin alkur'ani inda inda Allah tabaraka wa ta'ala sai alfasha yana nufin zina sai dai wannan ayar ita kadai ce ba zina yake nufi ba abin da yake nufi shine rowa wallahu ya'idukum maghfiratan minhu Allah tabaraka wa ta'ala ko yana alƙawarin ta muku gafara daga gare shi ga alshin sulbanku wa fadlan da kuma falala ma'ana arziki zai ne maka gurbin abin da kuka ciyar kenan wato shi Allah tabaraka wa ta'ala so yake ku ciyar dan ya gafarta muku zunuban ku ya ba ku lada ya sa ku gidan aljanna zai kuma ba ku karin arziki sanadiyyar ciyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullum gari ya waye sai wasu mala'iku guda biyu sun sauko duniya dan ya rika cewa Allahumma a'di munfiqan khalaqa dai kuma sai ce Allahumma a'di munfiqan khalaqa ya Allah duk wanda yake ciyarwa yake bayarwa Allah ka mayar masa gurbi wanda kuma yake riƙewa Allah ka lalata nasa ka bashi albarkaci wallahu wasi'un Allah tabaraka wa ta'ala shine mai yarwa ma'ana shine mawadacin da yake wadatar da bayinsa alim kuma shine wato wanda yake masani da saninsa ya baka da saninsa ya ce ka bayar da saninsa ya maka alƙawarin cewar zai baka falala an rawato daga abi hurairah ta Allah ƙara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala yaqulu ibnu adam anfiq unfiq alayk Allah tabaaraka wa ta'ala ya kai dan adam ka ciyar mana ka ciyar da bayina unfiq alayka ni zan ciyar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaminullahi mar'a la yabiduha nafba yace hannun Allah tabaaraka wataala a cike yake ciyarwa arzuta bayi da yake baya rage wannan abin da yake hannun Allah tabaaraka kwata kwata duk abin da yake baiwa bayi na gurin Allah tabaaraka wataala baya rabuwa kaga ballanta na ma wani bawa yace tunda Allah ya bani na bayar ya bani na bayar kar ya zama abin da yake hannunsa ya fa kare zan bai bani ba ta'ala Allah an zalika uluwan kabira Allah tabaaraka wa ta'ala abin da ke hannunsa bayya rabuwa kwata kwata ba irin abin da ke hannun dan adam bane idan yana da miliyan goma ana daukar daya daya daya suna rabuwa amma hannun Allah tabaaraka wa ta'ala a cike ki kun bayya rabuwa manzo Allah tana ce sahabul layl wan nahar tsawon dare da rana ko da shaka Allah tabaaraka wa ta'ala yake bayo bayan sai yake ciyarwa yake azurta sai yake ba su falala amma kun bayya rabuwa manzara ke cewa ara aikin ma an faɗa mundu khalaqa samawati wal ard bakwa ganin abinda Allah tabaraka wa ta'ala ke ciyar da bayi sa tun da ya halitta samai da kasai fa innahu lam yanqus ma fi yaminihi duk abin da ke hannun Allah tabaraka wa ta'ala bai rabuwa gaba daya yace wa arshuhu al ma'i wa bi yadihi al ukhra al kashfu yarfa'u yaqu Allah tabaraka wa ta'ala al arshin sa yana kan ruwa al'arshin sa yana kan ruwa yana sama al'arshi fa shine mafi girman halitta tare da haka kuma yana kan ruwa kuma a sama subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi yake cewa a hannun Allah tabaraka wa ta'ala adalci yake yana daga wadansu yana yin kasa da wadansu wannan din kuma duka adalci Allah tabaraka wa ta'ala yace yubtil hikmata man yasha Allah yana ba da hikima ga wanda yake me kace hikima magabata masana tafsirin alqur'ani sun yi maganganu da yawa cewa me yake nufi da hikima idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya aiko manzo wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata idan aka kawo hikima tana makwabtaka da kalmar wato kitab ya riga ta zuwa to ana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to anan gurin ba a kawo kalmar alkitab ba sai Allah tabaraka wataala shi yana bada hikima ga wanda ya so to daga wasu daga cikin malaman suke cewa hikima din anan ana nufin ilimin annasikh wal mansukh na alqur'ani mutum ya san cewa aya kaza ta shafe kaza suka ce wannan ita ce hikima da Allah tabaraka wataala ya faɗa cewa yana biyo wanda ya so zaka ga wani ya fahimci ma'anonin alqur'ani mai girma ce wannan ita ce hikima din wasu ke wato kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bewa bawansa ilimin wannan kuma ya bashi ilimin sanin wato almutashabih na alqur'ani da kuma wato mutaqaddim wa muakhir duka an gabatar da kaza ne an jirkinta kaza wasu ayoyi wannan su fara zuwa amma wancan ake nufi na bayan ake nufi sannan sai a fassaro a dawo wannan to duk irin wannan wanda ya gane wannan cikin alqur'ani an ba shi alkhairi mai yawa an rawaito daga mujahid yake cewa wa man yubta al-hikmata shine wanda aka bashi al-qur'ani da ilimi da kuma fiqh rawaito daga najih yake cewa al-hikma shine duk mutumin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya bashi fadan gaskiya da kuma aikata gaskiya na fata gani al-ibrahim an-nakhai yake cewa al-hikma anan tana nufin wato sanin ma'anonin abubuwa manzala ce kaza bawa Allah ya bashi ilimin ya gane wannan abu da ya faɗa Allah ya ce kaza al-qur'ani bawa ya fahimci wannan maganar Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ce yi wata hikima ga man yasha Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da hikima ga wanda ya so kenan dai wato dukkanin maganganun magabata dangane da hikima din shine ne wato ilimin addini ake magana ko dai annabtaka ko kuma dai ilimi daga cikin ilimin ka na addini na alqur'ani sanin ma'anoninsa wannan ita ce hikima duk wanda Allah ya bashi fahimtar alqur'ani da fahimtar fiqh wana ilimin addini to wannan an bashi alkhairi mai yawan gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wannan Allah yake nufin sa alkhairi sai ya buɗe kirjinsa ya fahimtar da shi wannan addinin ya gane ina aka dusa ya gane ma'anoninsa to wannan Allah yana nufin su da alkhairi wa man yutal hikmata duk wanda aka bashi hikima faqad utiya khairan kathira hakika an bashi alkhairi da yawa mu fahimci da kyau cewa wato bada ilimi ko fiqihu ko fahimtar shari'a wannan shine alkhairi kenan me ya sha bamban da lalata ilimi a fata nana ta ilimi a fatar baki idan na buɗe baki na za a ji ilimi amma aiki na ba ilimi to wannan yana gudu cewa babu hikima kenan bawa ya zamto idan ya zauna yana karanta maka masail na fiqh ko masail na addini za ka cewa lalle ya karatu amma kuma kwata kwata ma'amalar su babu kyau ko wato shi wajen aiki baya aiki wannan ba ba shi hikima ba ba ba shi wannan kayan kasiran din ba in ya zauna yana karatun Qur'ani sai waye gari tun daga farko har ƙarshe in zai shekara ashirin bai ɗauki mushaf ba ko ina ba inda zai bace masa zai yi da ka amma kuma aikinsa babu kyau wannan ba ba shi kai hankali na fatan gani gane wato sai abin ya zama mai amfani wajen aikinsa wanda zai masa amfani gobe da kiyama domin an samu waɗansu sun haddace alƙur'ani kakkaf sun kware sun goge sun zama to gangarau amma kuma sun zama ɗan wuta kaga wannan ya zama babu amfani kenan mun sha lalatawa cewa Abdulrahman bin Muljim wanda ya kashe Sinai ya taba masa wuka a lokacinsa yana daga cikin na gaba-gaba wajen wato fahimta Al-Qur'ani har ma sai Ali ya tura shi zuwa ga Misra cewa wanda yake khalifa ko sarki ko gwamna a Misra ya ja shi a jika a masallaci ya je shi a gaba-gaba a masallaci ya zamto saboda mutane su ta amfanuwa da shi saboda itikanin Qur'ani da Abdulrahman yake da shi amma ƙarshe Abdulrahman bin Muljim ya sa hasara tsakaninsa da Amirul Mu'minin yana hasada tana tafiya kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan shi yasa ba a sakewa shedan idan ya fara raya maka cewa wani tsakanin ku kaza kaɗan kaɗan sai kai ka inda zai baro ka karshe ya tara mutane bayan an je a gindin ka'aba ya mitin da mutum biyu cewa yanzu a kashe ali a kashe muawiya a kashe wane ne yace ni ku banda da ali zan kashe shi ya tanadi wukarsa ya sa mata wato sum ya sa mata dafi ya daidaice sai na Ali dan Abi Talib ya fito zai tafi sallar asuba ya tare shi a duhu ya buga masa wuka a cikin sa sanadiyar wannan yankan da ya masa kuma ya bar duniya to kaga wannan wato gashi alqur'ani zab a kansa a zuciyarsa a bakin sa amma kuma al'amarin bai masa amfani manzo nake cewa mafiya yawan munafikai a cikin wannan al'umma su ne alqurra wanda suke karanta alqur'ani yace waɗansu mutane za su yashrabuna alqur'ana fa shurbihim al-laban za su zo suna haɗe wannan ƙur'anin kamar da suke haɗe madara ne ya zama to kawai a iya bakin su ne su haɗe miyansu shi kenan amma ba shi da tasiri a cikin imaninsu ba shi da tasiri a cikin zakatansu wa man yubta al-hikmata duban aka ba shi hikima fa kad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru ba kowa yake wa'azantuwa ba idan aka yi wa'azi illa ulul albab sai dai masu hankula Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa laqad zara'na li jahannama kathiran min jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha Allah tabaaraka wa ta'ala ce haƙiƙa mun halicci darana bi ma'ana khalaqana mun halicci da yawa daga cikin mutane da aljanu domin su shiga jahannama an halicce su ne waɗannan yan wuta ne Allah ka kiyaye yace suna da zakata ba sa iya hankaltar gaskiya ma'ana in an yi wa'azi ba su gane ba ga idanu ba sa iya gani ga kunne ba sa iya ji sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce irin waɗannan kal an'am kamar dabbobi suke sai ce bal hum adallu sun ma ku dabobi bata Allah tabaraka wa ta'ala yace ba kowa yake daukar wa'azi ba sai me sai ma hankula masu hankali ne kawai sai ka ga wani da shekaru ya kai shekara 60 amma bai da hankali saboda baya daukar wa'azi ya kai shekara 50 baya daukar wa'azi ba ruwansa da wa'azi ma ba wa'azi ɗaya da yake zuwa shi gaba ɗaya a rayuwarsa saboda yana jin shi babban wa'azi sai dai matasa sai dai yara saboda haka shi zai bacci ne kawai ya tashi ya fita neman kuɗi kawai kamar an halice shi don neman kuɗi ɗin kuma kuɗin ya ƙi samu kullum yana fama idan kuma Allah ya gada sai ya ba shi kuɗin bai amfani da shi ba kuma ya mutu ya shi to kaga wannan hakan bai da hankali ba kowa yake wa'azantuwa ba sai masu hankali idan kaga cewa kana ana wa'azi abin yana ratsa ka kana ƙoƙarin ka gyara can ka toshe can ka kusanci fahimtar mai addini ne ke cewa to akwai alamomin alkhairi dangane da kai wani yana gwada cewar alama ce Allah yana son ka bayya sai maka azaba ma ga cewar duk abin da ake yi din nan yanzu ga shi Ramadan ne guraren tafsirin Qur'ani birjik ko canguwa ma ma sai ka sami wani wasu ma babu guri ɗaya da ya lazumta wa kansu zai rika zuwa ɗaya jan a cikin dukkanin lokacin da ake kuma kowane lokaci akwai da safa akwai da daddare akwai da rana akwai da kuma da kuma me da yamma ma akwai amma ko ɗaya ba zai iya zuwa kwata-kwata kamar shi ya wadata daga mai jin wa'azi to wannan ya gwada cewa ba shi da hankali kuma ya zakaru illa ulul albab wato ba mai ba masu wa'azatuwa sai dai ulul albab albab jam'i ne na kalmar lubb al-lubb shine al masu wato hankula na
wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadhaqtum أَخَذْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما أنفق وما وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون حياك الله الله تبارك وتعالى يتي وما أنفقتم من نفقة الله تبارك وتعالى يتي duk abin da kuka ciyar min nafqatin na daga ciyarwa aw nazartum min nazarin ko abin da kuka lazumta wa kanku ma'ana abin da kuka yi na bakance fa inna allaha ya'lamuhu allah tabaaraka wa ta'ala yana sanar da wannan wa ma lizalimin min ansar azzalimai kafirai basu da mataimaka da za su samu da su daga gidan wuta in tubudu sadaqati idan kuka bayyana sadakokin da kuke bayarwa fa ni'imma hiya Allah ce ma dalla dai da wannan sadaka da kuka bayar in dai dai shi kuka wa in tukhufuha idan ma kuka boye ta kuka ba da ita a boye asirce wa tu'tuhal wa tu'tuhal fuqara kuka bayar da ita ga ainihin mabukata wa huwa khairul lakum to wannan shi kuma alkhairi saboda sitirtawa din babu barazanar shaitan ma a ciki wa yukaffiru ankum min sayi'atikum Allah tabaaraka wa ta'ala zai kankare muku daga zunuban wallahu bima ta'maluna khabir Allah tabaaraka wa ta'ala bima ta'maluna dangane da abin da kuke aiwatarwa khabirun masani ne yana da ilimin aikin da kuke yi laysa alayka hudahum Allah tabaaraka wa ta'ala ce da Annabi sallallahu alaihi wasallama shiryar da su ba fa akan ka yake ba ba wajibi bane akan ka kai zaka cusa musu shiriya ba wannan ba aikin ka bane walakin Allah ya haɗe mai yasha sai Allah tabaraka wa ta'ala ne yake shiryar da wanda ya so wa ma tunfiqu min khairin Allah tabaraka wa ta'ala ce duk abin da kuka ciyar na daga dukiya fali anfusikum to wannan wato kun yi wa kawunan ku ne domin ladan abu zai dawo kanku ne wa ma tunfiquna Allah tabaraka wa ta'ala ce kada ku ciyar illa tiga wajhillah sai dai in dan neman yardar Allah dan neman wato ladan Allah tabaraka wa ta'ala wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum Allah tabaraka wa ta'ala ce duk abin da kuka ciyar na daga dukiya din nan ba yuwaffa ilaykum za a ba ku ladan wannan a zo a saka muku cikin ma'aunin ku bar kiyama wa antum la tuzlamun ku din kun ba za a rage muku ba ka ciyar da dubu ɗaya a rage maka ladan a baka ladan ɗari tara ba za a yi wannan ba wa antum la tuzlamun ba za a rage muku ba wa ma anfaqtum min nafqatin abinda kuka ciyar na daga ciyarwa cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faranta shi akan ku na zakka ko ma na nafila din aw nazartum min nazari malamai suke cewa wa ma min nafaqatin abin da kuka ciyar na daga ciyarwa ana nufin wato na farilla aw nazartum min nazari ko abin da kuka nazumta wa kanku wanda yake ba farilla ba wannan ku kuka yi niyyar yin sadaka kawai suka ce shine nazur anan da ake nufi ba wai ainihin bakance wanda idan mutum yayi bakance ina ka sai annabar ko annuzur a musulunci shine mutum yayi alkawari yayi bakancan wani abu da wallan kai abin da wata bukatarsa misali kana neman aiki kana neman admission kana neman aure kana neman wani abu daban ce ya ubangiji in dai ka bani kaza ina zan yi azumin kwana uku kwana biyu yini daya ko zan yi sadaka da naira kaza to sunan wannan abin da kai bakance to dole ka ne ka cika Allah tabaraka wa ta'ala ce mutanen kwarai yufuna bin nadari suna cika mai alkawari wa ya kafuna yawan kana sharruhu musadira suna kuma wato shakkar haduwa da Allah gobe alkiyama annabar shine mutum ya alkawari idan kaza ya faru zai kaza to idan kaza din nan ya faru ya zama farilla ya zama dole akan mutum yayi kuma ana yin wato bakance ne ga Allah tabaraka wa ta'ala ba a yin bakance da wani idan akai bakance da wani ya zama to an mutunta wani cewar idan dai bukata ta ta biya to zan yi kaza zan ma kaza mana in kai din kai wato ka biya mun wannan bukata zan yi zan ma kaza wannan ya bude cewar ka bauta masa biya Allah tabaraka wa ta'ala kawai ake wa yan kudi in ka biya mun domin shi kake bin bukata to sai da ka auna zartun min nadri ko abin da kuka lazumtawa kanku ba ana nufin irin wancan ba kancan ba ana nufin me abin da kuka dauka kuka ce za ku yi na sadaka ko na kyauta wanda yake ba na zakar farilla ba shine au nazartum min nadri fa inna allaha ya'lamuhu allah tabaaraka wa ta'ala ya san wannan lalle allah ya san abin da kuka yi na farilla din na zakka ta dole ta farilla da kuma sadaka da kuka yi allah tabaaraka wa ta'ala yace wa ma lizalimina min ansar azzalimai ba su da mataimaka azzalimai anan ana nufin wato mushrikai kafirai gobe da kiyama ba wanda zai taimaka musu ya tare musu wutar Allahu tabaraka wata'ala Allah ya ce in tubudu sadaqati idan kuka bayyana sadaqoki a fili kuka ba da sadaqa a fili fa ni'ma hiya to madalla da wannan halayya ta ba da sadaqa a fili din babu ne ku abin da ake so shine ne manufar domin Allah ba da manufar kusuwa wa in tukhfuha idan kuma kuka boye sadaka din wa tu'tu al-fuqara kuka bayar ita ga mabukata a boye fa huwa khairul lakum to wannan yafi na ce wannan ya kun fa kai domin wancan kuma zai iya faruwa ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabb yin sadaka a asirce a boye tana kawar da fushin Allah tabaraka wa ta'ala yin sadaka a boye a rahoto hadisi daga abi huraira da kara masa yarda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sab'atun yazillukum Allah fi zillihi yawma la zillu ya zilla illa zillukum mutane bakwai Allah zai sanya su cikin wato ne wato cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwa ta sa subhanahu wataala na farko manzon Allah ce imamun adilun shugaba wanda yake mai adalci shugaba ne mutum mai adalci abin da ya cancanci yawa wanda yake jagoranci yana musu haƙoƙinsu yana ƙoƙarin sauƙiya bakin gwargwado wannan yana cikin inuwar Allah tabaraka wa ta'ala yinin da babu wata inuwa sai wannan inuwa gaba ɗaya wa shabun nash'a fi ibadatillah da matashin da ya rayu wajen bautar Allah tabaraka wa ta'ala duka nishaqat ɗinsa activities ɗinsa duka suna alaƙa ne da addini haka yi rayuwarsa yana matashi kuma kaga a shekarun da ake samartaka mutum yake matashi a lokacin mai aka fi yawan fantamawa amma shi kuma tare da haka rayuwar suna alaƙa da addini ne wannan shi ma yana ciki wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid da mutumin da yake zuciyarsa tana rataye da masallaci ko da yaushe ya za a yi masallacin mu kaza ya faru ya kamata mu je mu gyara kaza akwai kaza a masallaci lokaci a bude a kira bana kusa yana dai da zuciyarsa a rataye da masallaci ko ko da yaushe zuciyarsa a rataye lokacin sallah ya bare ta masallaci shi ma duka yana ciki jira yake daga yaji lokaci ya yi to zuciyarsa tana kan ya tafi wannan gurin ya zama ta zuciyarsa a rataye take da da masallaci wa idza kharaja minhu hatta yauda ilayhi daga ya fita yana rataye da shi har ya sake dawo yana fita na tsanan an jima an kira za mu sake dawo wa rajulani tahabba fillah ijtama'a ala zalika wa tafarraqa alayhi na hudu shine mutum biyu da suka so juna suka kaunaci juna suka haɗa akan wannan soyayyar junan kuma har mutuwa ta zo ta raba su akan wannan soyayyar junan ba dan komai suka haɗu ba sai dan ne sai dan kaunar wato dan Allah tabaraka wa ta'ala wasu zaka samu suna abokantaka ko suna son juna saboda wata maslaha ce kowa da maslaharsa sai ai shi kaza ne misali ai shi lauya ne zan kyauta mutunci wato alaka ta da shi in rigima ta zo ya je ya taimaka mu wannan rubuta don wata maslaha ne zan fita alaka ta da shi tunda yana da kuɗi idan bukata ta kama ni zai iya tallafa min ko zan iya karɓar bashi a hannunsa ya zanto mai wannan ba ta dan Allah ba ce dan maslahar ce wanda daga cikin dalilai wanda yake ba wai Allah aka dosa ba to wannan bai ciki wanda ya zama kun kulla alakar ku da wani kaji kana son sa shi ma yana son ka kuna mutunci mai kyau ba dan komai ba kawai saboda kaga wannan mutumin kirki ne shi ma ya gane cewa kai mutumin kirki ne shi kenan ku kulla alaka to irin wannan tana amfani gobe da kiyama na wajen gani Isa da Allah tabaraka wa ta'ala yace ku ciyar kafin min qabla an yata yawmul la bay'un fihi wala khullatun wala shafa khulla yace wa abokantaka wacce take ba a yi ta akan daidai ba dan maslaha kawai aka yi me amfani na me riba ta wannan ba za ta yi amfani ba baya da wannan mutum na biyar yace wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu da mutumin da ya tuna Allah shi kadai khaliyan ba a cikin mutane ba a kazawa shi kadai ya tuna Allah tabaraka wata'ala sai idanun suka fitar da hawaye kuka sauran Allah tabaraka wata'ala wannan shi ma yana cikin mutanen da Allah tabaraka wata'ala zai sa su a cikin inuwa kasa ranar da babu inuwa sai wannan wa rajulun da'athu imra'atun da mutumin da wata mace ta kira shi domin yayi lalata da ita zatu mansabin wacce take zatu mansibin wato ma'abociyar wato tana da matsayi a cikin jama'a mana wata ce wa jamalin kuma tana da kyau faƙala sai ce inni akhafullah yace ina jin tsoron Allah wannan shi ma na ciki wa rajulun tasaddaqa bi sadaqati da mutumin da yayi sadaka da wata sadaka fa akhafaha sai koye wannan sadaka yayi ta asirce hatta la ta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu har ya zanto wato hagun ɗinsa ba ta san abin da damansa ta ciyar ba to wannan shi ne mahallin shafi na wannan wa in tukufuha wa tu'tu al-fuqara wa huwa khairul lakum in kuka koye sadaka kuka ba da ita ga mabukata to wannan ya fanka da kai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutumin da yake ya ce da ya ba da sadaka fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wanda ya ba da sadaka ya koye da hagun ɗinsa ba ta san abin da damar ta bayar shi ne bayan da ya gabata shekaran jiya ko yaushe ne cewa mutum ya ciyar haka malamai suka ce ƙarƙashin sharhin mutum ya ciyar da dukiya ko ya bayar da sadaka matarsa mata ya bayar in kuma shi kaɗai ne ma ka zai mika a asirce ba tare da na kusa da shi ma ya gane wanda yake ɗaya barin ya gane cewa wata na kawai ya fara yi na fata gani ana kawo mana labarin wani abin nan ake kowa na bane waka wani muna taɗi da shi yake ana magana kan yanayin da guraren larabawa suke tallafa mutane da sauransu ya kawo min labari kaza in kawo masa labari kaza sai yake cewa shi wata rana wani abu ya ba shi mamaki da ya faru da shi ya je a wato a masallacin unguwar da yake a alƙahira a cairo sai suka haɗu da wani wani balarabe suna sun saba sai ke ce masa ya zo ya same shi unguwa kaza to misali kamar nan garin akwai unguwa gwambawa ko a ciki ne ko duk sabuwa gwambawa to a ce bawa din gwambe misali to kuma akwai gari gwambe ai sai ya ce masa ka zo mu haɗu a gombe misali to unguwa ita akwai unguwa wacce ke mai wannan sunan kuma akwai wani gari mai irin wannan sunan shi da ya tashi sai a kudin mota sai ya tafi can kamar mutum ya ce maka ka zo gwamba mu haɗu kai kuma sai ka tafi gombe kai ta tafiya da kai awa hudu za a biyar ka isa sai ya buga masa gashi na zo kana ina ce gani a a gwamba wannan ina gani a isa ta ina to ka ƙarasa guri kaza za ka ga kaza za ka za ta masa kwatance ya ta yawo suka yi ta waya ya kasa gane ina ne kowa ya kasa gano kaci gafani gani ni a waje a bakin titi zaka ga wani bene kaza kaza ce to an yi ganin a wannan layin da kace ni ban ga kowa ba na fi tambaya an ce ba gidan wani a nan babu kaza a nan duk kwatancin da yake masa yace ni da kata ai na kake ne yace ai ina gombe ne sai yace a to ai ban nan ce maka ba da ba gane sai ka tambaye ni sai ka shabar yace mun dama aron kudin mota ne ga yunwa ta dame shi ga shi ba shi da kudin da zai dawo ya ce ya taka ya koma tashar mota da aka sauke shi da ya koma da laifin jarawa da ya koma inda aka sauke shi sai wannan direban da ya ɗauko shi sai ya gane shi kaga abu ne mai sauki a sauran gane ka kai baka fata a cikin jarawa ko da kuma ma dukan kuɗi ɗaya ne abu ne mai sauki direban da kuka yi tafiya mai ɗan tsawo ya gane wannan fasinja na ne sai sa ya ce ah yaya za ka koma ne sai dai shi ya kai kasa wani ce kamar kana cikin damuwa menene ya dan nemi ne yaya ne ya ce sai rike nan sakko wange yake tambayar sa yaya sai ce masa shi kaji kaji kaji ya hakaito masa abin da ya kawo shi nan ashe shi wancan guri kaza yake nufi a cikin alkahira shi yanzu me yake nufi shi yanzu bashi da kuɗin mota dama an rowaye ga yunwa yake ji bashi da kuɗin da zai biya ya ce wallahi da ya sa nasa aljihu sai ya ɗauko kacokan kuɗin da aka haɗa masa na fasinjan ya ce sai ya danka mun ya kawar da kansa bai kalle ni bai tafi ya ce har yau taɓa ganin wannan mutumin ba shi direban a ce ya loda daga nan zuwa kano ko ya loda daga nan zuwa gombe kai ka zo ka masa complain baka da kuɗi ne kuɗin da zaka koma aro ma kai ya ɗauki kuɗin can cak na lodin ya danka ma ya ce ko kallo na mai ya zaro kawai danka mun ya tafi ban gudu نعم الله تبارك وتعالى يشي ويكفر عنكم من سيئاتكم إذا كان كريمكم من سيئاتكم وسكي شو يكفر عنكم من سيئاتكم إن من إن سلاتي معنى ويكفر عنكم سيئاتكم zai kankare muku zunubanku wasu ka ce amin din tana nan limanin tabi'idiyya ce wa yukaffiru ankum min ba'd sayyi'atikum zai kankare muku wani bangare na zunubanku wasu bangaren sai kun yi istighfar sai kun tuba matan gani Allah tabaraka wa ta'ala yace wallahi ma ta'maluna khabir Allah tabaraka wa ta'ala dangane da abin da kuke aiwatarwa khabir na kace khabir shine du khibra al khibra kuma shine ilimi akan abu ana cewa fulan khabir bi kaza wani mai ilimi ne akan kaza shine khabir da kha karami ana nufin wanda yake da masaniya yana da experience akan wannan to Allah tabaraka wataala masani ne dangane da abin da kuke aiwatarwa kuma zai labarta muku kaf abin da kuke gobe alkiyama da ilimi Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam laisa alayka hudahum wato shiriyar su ba akan ka take ba alkalbi yake cewa wannan aya ta sauka ne cikin wasu mutane daga cikin musulmai suna da wato makusanta da ainihin wato sirkai daga cikin yahudawa suna ciyar da su kafin su musulunta suna ta ba su fi sabilillah suna ta ba su suna ta ba su da ya zanto suna ba su sai musulmai kuma suka mutane suka kare shiga musulunci aka yawa sai suka ce ba za mu ba su ba saboda idan mun ba su gana mu kuma cikin musulmai ya kamata wato ya kamata mu biyo iya waɗannan ne ko da kuma bukatar ta wuce ta adadin musulmai su dai ba za mu ba su ba saboda in suka ji wahala talauci ya dame sai su dawo su shiga musulunci sai Allah tabaraka wa ta'ala ce laisa alayka hudahu shiriyar su ba kanka take ba ko da ma kun ki ba su kyauta din kun ki musu alheri in Allah bai kaddara musu shirya ba su shirya ba saboda haka za ku iya ba su ko da wasu musulunta ba za ka iya yin kyauta ga wanda yake ba musulmi ba duka wannan ya halasta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum ko wata mata Allah tabaraka wa ta'ala ya gode mata ya sa ta aljanna sanadiyar karimi kare ta zo ta ga yana zaro harshe saboda tsabar ishuwa ta samu ruwa ta zuwa masa ya sha ya ce sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gode wa aikin da ta ya gode mata ya kuma sa ta gidan aljanna maza da ke cewa akan duk wanda yake da hanta to akwai lada mana ko wanda yake ba musulmi ba in dai ta kama ka bashi kyauta ka bashi Allah zai baka lada walakin Allah ya hadi man yasha Allah tabaraka wa ta'ala shi yake shirye da wanda ya so wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na daga khair ana ana nufin dukiya Allah tabaraka wa ta'ala ce kutiba alaikum idza hadara ahadukum al-maut in taraka khairan lil wasiyya khairan mana in ya bar dukiya wa ma tunfiqu min khairin abin da kuka ciyar na daga dukiya fali anfusikum to wannan ladan fa ga kawunan ku ne in kuka ciyar to wannan kan kuka kaiwa wa ma tunfiqu wa ma tunfiqu min khairin Allah tabaaraka wa ta'ala ke cewa wa ma tunfiquna illa tiga wajhillah kada ku ciyar wancan wa ma tunfiqu ana nufin wato sharaf duk abin da kuka ciyar na sharadi ne duk abin da kuka ciyar na dukiya nan kuma wa tunfiquna wannan kuma nahyi ne ma din nahyi ne can kuma wato sharaf ne wa ma tunfiquna illa tigaa wajhillah Allah ce kada ku ciyar sai dan neman yardar Allah kada ku ciyar sai dan neman yardar Allah dan neman ladan Allah tabaraka wa ta'ala wa ma tunfiqu min khair nan ma shaf ne shi yasa wanda wacce rake cewa tunfi Allah tabaraka wa ta'ala ce tunfiquna wannan kuma yace wa ma tunfiqu min khairin a ƙarshe ma sake cewa min wa ma tunfiqu min khairin ba tunfiquna ba wa ma tunfiqu min khairin wato Allah tabaraka wa ta'ala ce duk abin da kuka ciyar na daga dukiya in waffa ilaikum za a samar muku da shi ma'ana za a ba ku ladansa wa antum la tuzlamun kuma ku ba za a tauye muku ba abin da kuka ciyar din kun cancanci ladansa ba ka za a dauka abaku ba wanda za a rage masa na'am
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون حياك الله الله تبارك وتعالى يتي للفقراء الذين خسروا في سبيل الله ga wato talakawa mabukatan da suke an kange su mana sun kange kansu da kansu sai zan to kamar ma kange su aka yi fi sabilillah domin wato tafiya yaki domin Allah tabaraka wa ta'ala la yasaluna la yasaluna darban fil ardi basu da ikon yin bulaguro su yi tafiya akan kasa saboda su sun wato sun tsare kansu ne domin Allah tabaraka wa ta'ala ba su ma da ikon yin darban fil ardi su yi tafiya yana aikin musulunci ba ma ya san yayi bulaguro ya bar gari saboda wato waɗansu hidimar sai kansu na addini Allah tabaraka wa ta'ala yace hasubuhumul jahil waɗanda ba su sani ba suna zaton su waɗannan mutanen abiniya'a suna zaton maudata ne min ta'affuf saboda kamewa ta'rifuhum bi simahum Allah tabaraka wa ta'ala ce zaka gane su da alamomin su la yasaluna an-nasa ilhafa bassa tambayar mutane ilhafan su nace wajen tambayar su wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na daga dukiya fa inna Allah bihi alim Allah tabaraka wa ta'ala masani ne dangane da wannan alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wanda suke ci da dukiyoyinsu da daddare wa nahar da kuma da rana sirran a koye wa alaniya da kuma a fili falahum ajruhum inda rabbihim to suna da ladan su a gurin ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro akan su wala hum yahzanu ba kuma su ba shi rai su ciki ba lil fuqara alladhina husiru fi sabilillah ga ainihin fakirai mana magabata suwa ne ne wato fuqara'u alladhina husibu fi sabilillah wasu kace su ne waɗanda suka ware kansu domin yaki wasu kace a'a su ne waɗanda sun kange kansu a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama suna kace da su ne ahlus suffa ahlus suffa waɗanda suke su tufafin su ma ba shi daga na jikin su wani sai kala ɗaya wani kuma iya na jikin sa ba shi da komai a duniyan nan yana nan kawai ya lazumta kansa iya bata Allah tabaraka wata'ala shi so yake kawai yin rayuwa a haka ya mutu yawancin su ma ko aure ba su da shi dukan su ma kai yawanci wanda suke wannan asabar su fadin a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malaman suka ce waɗannan su ne fuqara'ul ladina usiru fi sabilillah Allah tabaraka wata'ala yace usiru aka kange su wannan ana nufin kuma su suka je suka kangar da kansu suka zauna domin bautar Allah tabaraka wata'ala la yastadi'una darban fil ardi bas da ikon su tafi darban su yi bulaguro domin su je su yi kasuwanci ba ma sa wannan kwata-kwata su suna zaune ne kawai domin bautar Allah tabaraka wata'ala su wannan samu sifar yanzu waɗannan da Allah tabaraka wata'ala ya sifata su haka to ana nufin cewa kada mutum ma'ana mutum kada ya je kasuwanci ya nemo dukiya shi ya fi ko kuma ya zauna tattare matsalaci shi ya fi waɗanda mutane suna da fa'ida cikin al'umma ina aka ce duka kuma za a zauna ba za a tafi neman kuɗi ba su ɗin waɗanda da Allah ta baraka wata da ce da faƙarwa a bayar ga waɗannan talakawan ai da ba za a sama abin da za a basu akwai bukatar mai a tafi amma in mutum ya lalumta kansa shi ba zai je ba ba zai ma iya ba kaza shikenan sai ya kame kansa amma da ka'idar sai ya zamto cikin la yasaluna nasa ilhaha ba zai zato roƙon mutane ba kuma to su din Allah tabaraka wa ta'ala ce ku da kuka je kuka kasuwanci din kenan kuka nemo ku zo ku ba su ku ba su raka amma su kuma kada zamto masu roƙo ya su zauna cikin tunda su zaka suka gaba zauna haka din su yi bautar Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai ba su lada akan abin da suka yi ku kuma zai ba ku lada akan abin da kuka ba su yahsubuhum al-jahil jahil Allah tabaraka wataala ce wanda ba shi da ilimi akan halin su jahil din ba ana nufin jahilan jahilan mutum a sha'anin addini ba ana nufin wanda bai san halin su ciki ba sai ya zaci me agniya sai ya zaci wato suna cikin yalwa suna cikin wadata min al-ta'affufi saboda kamewa ta'rifun bi simahum zaka gane su da wato sima danashin alamarsu a larabci aka ce simiya ana nufin alama akan kuma ce asima ana nufin shi ma dai alama akan ce sima sima'u a matsayin duka alama lamu ta baraka wata ce za a gane su da alamarsu bai ce ce alamarsu ba da wasu kuma gano da yawa suka ce alamarsu ita ce abinda Allah ya faɗa a gaba shi ne mai da ya sa'adu na nasa ilhafa ita ce alamar tasu wasu ka ce a simahun ɗin shi ne in gagansu za ka ga tufafinsu a nannaɗe saboda yawan saka shi da ake shi kaɗai wani suka ce simagun shi ne kana ganin su kaga cewar akwai yunwa a jikinsu wannan ita ce simagun wasu suka ce simagun za ka gan sun yi fari saboda ko da man shafa ma ba sa samu saboda ba su wani ita ce alamunsu la yas'aluna nasa ilhafan ba sa tambayar roƙar mutane ilhaf ilhaf wato shine wato wasu malamai suke cewa shine ilhah ilhah a larabci kuma shine matsawa mutum ya dage ta yawan roƙon mutum shine ilhah ana cewa ilhah fi du'a wato matsawa cikin addu'a mutum ya nace da addu'a to mutumin da ya zama yana yawan roƙon mutane sai a ce yana ilha shine ilhafan ɗinku ilha da lujjaj a larabci duka yana nufin wato nacewa ko ci gaba da yawan yin abu wasu ke cewa la yas'alun nasa ilhafan ilhafan shine mutum yana da abincin safe sai roƙi na rana suka ce wannan shine ilhaf ma'ana ba sa roƙan abin da za su ci nan gaba ma'ana dai malamai sun yi maganu da yawa cewa mai ake nufi da ba sa roƙon ilhafan ko dai ba sa nacewa don roƙon mutane ko ba sa roƙon mutane kwata-kwata ko kuma ba sa roƙon mutane wani abu na bukatar nan gaba misali kamar yanzu ce to yanzu ya ga idi ya kusa sallah ta kusa bare tambayi wani dan masa kaza tunda bai zo ba ma to wannan abin da ya roƙa shine ilhafan din tunda gashi sun ce ko da ma abincin yamma ne inda yanzu yana da na yanzu sai ya roƙi na yamma to ya roƙi ilham to su ba su haka tunda yanzu akwai shi kenan an gama Allah kai mamman jima din yawan roƙo musulunci ya zargi yawan roƙo baya son yawan roƙo kamar yadda musulunci kun baya son rowa kaga da adalci ke na addinin musulunci an haramta rowa kuma an haramta roƙo din kaga idan ya zanto kowa kowa abinda Allah tabaraka wa ta'ala inda ya ajiye shi idan ya ajiye ka inda kai sai ka tambaya ka roƙi wani ya baka in a gurin kake to an ce karka roƙo karka roƙa ya zama kana kamewa kaga ba za ka yi wata roƙon ba kenan sai da inda wato wata darura inda zama dole shi kuma wadaci an ce kare dai ruwa shi kuma ya ɗauko yana neman waye zai baiwa kaga da adadin wanda za su karba din za su rabu adadin masu bayarwa kuma me za su karu inda duk mawadata suna kokarin ciyarwa yadda ya kamata kuma mutane suna kokarin kamewa sai wanda ta zama to dole da zai zama to mai kowa ma ya zo roƙe ka abu kowa an ganshi yana bara a masallaci ya tashi kowa zai eh lalle wannan da kusa ne na ɗauka ba shi to amma shani ya zama da ya zama yana da gidajen haya yana da kaza amma kuma ya tsaya na ta roƙon mutane idan ka je garurukan laraba haka za ka samu ka samu tsofaffi suna tabbara a kan layi suna ganin mota ta 'yan sanda su fita a guje su fita a guje saboda kar a kama su amma idan ka je in ka dawo garinsu suna da a ƙauyukansu wasu suna da garma uku wasu suna da gidan haya kaza wala akwai ta tsohuwa ta samu ta wani bayan gidan mai na hajiya hajiya ta tsoho sosai a bayan gidan mai take kuya saboda in an kame sun zo tana zagayawa mana suna bin layi ne babba ita kuma tana bayan wani gidan mai hanya ce ta kafa mutane sun zo tana ta abin nan muka saba sosai da ita idan ka zo haka kore in ta ga wani daga cikin ɗalibai ce a kira ni zan ɗan tsuguna ka a gefe muna hira da ita ta ce ai ka san layin falwaya da shi na san layin falwaya a kurna ce eh to ai ina da gidaje na guda biyu a wannan layin wala guda biyu yan haya yara suka zuwa a gidan su sai can gaba ma wajen tudun bojo ina da wani gida ce masha Allah sai ga sai haji ya ce wallahi shine abin da sai ka dan karata yanzu ma abin ba a samu sosai dan karata ai ka ka gani ko ka ga yanzu abin da ita ke ta roƙa wannan abin haramun ne tunda tana ta wadata daga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa li an ya'khudha ahadukum hablahu dayan ku ya dauki igiyarsa fa yadhhab ya tafi fa ya'ti bi huzmat hadabi ya je ya kawo damin itace ka dauki igiyar ka je ka dauro damin itace daga daji ala zaharihi a bayansa mutum ya goyo a bayansa fa yakuffa Allah biha wajahu khairul lahum min an yas'al an-nas ashiya'a ashiya'ahum a'quhum aw mana'u a'quhu aw mana'u manzala ce ka dauki igiya ka je ka yi damin itace ya fi maka alkhairi fiye da ka zo kana roƙon mutane su baka ko su hana wani ya fi alkhairi sau da roƙon mutane wato ba abu ne mai kyau ba wani hadisi mun zana kisha duka wanda yake yawan roƙon mutane za a tashi alkiyama fuskarsa ba nama gaba ɗaya a kwaye za a ga fuskarsa ƙarar saboda yawan roƙon mutane kuma duk wanda ya da roƙo ta ce sana'a za ka sami wato Allah ya jefa talauci a zuciyarsa ko da yana da shi zai ji bai gamsu ba kawai kuma zai zanto mutane ne ba sa son sa saboda su mutane ba sa son mai tambayar su a ruwaninsu aka ɗauke ɗan adam shi Allah ta baraka wata ne ke san mai yawan rubansa wa ma tunfi gumin kairin duk abin da kuce na ga dukiya fa inna Allah bihi alim Allah masani dangane da wani الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولا سكتشير الدكيين سدري درانا أقوي دا صافي malamai suke cewa wannan aya ta sauka ne dangane da Aliyu ɗan Abi Talib da ƙara wasu yadda. Yana da dirhami hudu, ya mallaki dirhami hudu, ya ciyar da ɗaya da rana, da dare sadaka da ɗaya, ya yi sadaka da ɗaya a fili da ɗaya a ɓoye. Ya zamto, allazina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa alaniya. Ɗaya da rana, ɗaya da daddare, ɗaya a fili, ɗaya a ɓoye. Ce wannan akan sa wannan ta sauka. wasu kawai abinan daban wasu ke cewa wanda suke ciyarwa sirran wa'alaniya billahi wannan hari sirran wa'alaniya suka ce ana nufin waɗanda suka ɗaure dokuna domin yaƙi domin jihadi saboda suna ce da dokunan nan da dare da rana da safe da yamma ko da shi ka ce to da su ake sun ɗaura dawa kai domin me yaƙi domin Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah cikin hadisi ingantacce yake cewa man hitabasa farsan fi sabilillah duk wanda ya killace doki wani doki domin yaki domin Allah imanin billah wa tasdiqan yana mai yin imani da Allah da kuma gaskata alƙawarin Allah bi wa'adihi fa inna shiba'ahu to koshin da wannan dokin zai yi wariyahu wato ciyar da shi da zai da kuma shayar da shi da zai warausahu da kashin da wannan doki da zai wa baulahu da fitsarin da wannan dokin zai fi mizani yawan duka wannan za a zuba a ma'aunin wannan bawa ranar kiyama da abincin da ka biya dokin ya ci da ruwan da ka bashi ya sha da kashin da dokin ya yi fitsarin da ya duka za a tattara nauyin a tsora maka a ma'aunin kyakkyawan aikin ka gobe da kiyama saboda kiwata doki domin yaƙi domin Allah tabaraka wa ta'ala wannan ba karamin aiki alkhairi bane amma ba ana nufin me kiwata doki domin hawa ba a fito a yi alfahari ba wannan zai a ce ya kuwa ne hawa ya kuwa ne kaza ya kuwa ne da ba da wannan ake magana ana magana a kan mai domin yaƙi fi sabilillah Allah ce masu irin wannan falahun ajabu inda rabbi suna da ladansu a gurin ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro a kansu cikin abin da suke tinkara na rayuwa a cikin kabari wala hum yahzanuna ba kuma za su yi bashi ne su yi bakin ciki ba dangane da abin da suka bari a baya na 'ya'ya ba in dai kai fi sabilillah to karka bi komai dan ka tinkara kabari shine me wala khawfun alaihim babu tsoro wala mun yi hazanun karka ji bacin rai ka ji bakin cikin cewar yaya ƴaƴanka za su zanto bakka nan wannan ba komai Allah tabaraka wa ta'ala dauka maka garantin wannan yanayi na lokaci nan za mu tsaya ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu yi tarayya a cikin lada abinda muke daidai wanda kuma na fassara kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta mu ya Allah ka sa mu cika da imani Allah ka mana albarka ka yi wa zuriyar albarka ya Allah ka ji kan iyayenmu ka ni in ta su cikin kaburburansu ya ubangiji wannan gari ka ƙara masa albarka wannan ƙasa ta mu Allah tabaraka wa ta'ala ƙara mata albarka inda ake tashin hankali Allah tabaraka wa ta'ala ka bada kwanciyar hankali Allah ka rusa waɗannan kafirai Amerika da Isra'ila Allah tabaraka wa ta'ala ka ragargaza su ka biyo musulmai wato nasara a kansu subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum